الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المقدر والتعطفي بنظرة فاتننا في الصلاة وفي البحر الموروث يجب أخذ علينا العهود عن رجال أولى أكبر ألا نكذب الصالحين kada mu karyata malamai mutanen kirki waliyai za a kabaru na bishiyayin sun babu labarin wani abu ilu hukuluna wanda an kallon an mu ke kore wannan abin abin da hankali ka ganin bai yiwa in ka ji wali ya faɗi to kakka karyata shi illa iza arada nassan shari'a sai in ya kitta ya saba ma nassi na shari'a wali ya ba da labarin abu ko mutumin kirki sai ya saba ma aya ko ya saba ma hadisi wannan kai tsaye ba za ka yi da shi ba kuma ba kare ta shi za ka yi ba wa zalika li'anna gayatul wahid minhum wannan saboda iyakan mutka ɗaya daga cikin salihai an yi kudurata ya ba mu labarin annal kuduratar ilahiyata ikon allah fa'alar ta aikata wani abu mumkinan bai yiwa zagayo ba wani abin da haka ba duk abin da wali zai faɗi na karama ai ba shi ya ba allah ya gudanar da abun ga hannun shi kuma abun nan ga hankali yana yiwa to yana yiwa kuma Allah ya yi ba shi ba to mi an na musu wa fil yawaqit wal jawahir li shu'arani kale yace kale shaykhul islam shaykhul islam al fakhzumi yace la yajuzu li alimin ba ya halatta ga malami an min kira ala sufiya yawa sufi inkari illa idza salaka tariqahum sai ya shiga hanyar sufaye wara'ahu mukhalafu sunnata yaga sun saba ma sunna da kuma duk rayuwar manzo Allah su sallama sunna ce da aiki ne da zance ne da halaye ne da ma abubuwan suka gudana gaba ne to ba zai ce ya kewaye da wannan wanda ya kewaye da sunna kakaf ya duba ya ga sufiya abin da baya cikin sunna ta kowane hali ta kowace fahimta to ya musu wannan daidai yake ba irin wanda ya aka awai ce wannan ba sunna ba ne ce to kana biyan kayan kewa da duk sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ko na ta kaiwa haka nan ya ce to abinda ka sani da wanda ba ka sani wani sunna wani ya yawa ya ce abinda ban sani ba ya yawa shi to sa wannan cikin abinda ba ka sani ba sunna ce kaga ashe ba musu za ka yi ba a'a ta zuwa neman ilimi da kuma tsarkake zuciyarka da ikhlasi da aiki da abin da ka sani sai Allah ya haskaka maka ka sa abin da ba sani ba wala yasubu lahu al-inkaru alayhi a takaice dai inkari ga sufaye bai yiwa ga mutum ya kyautatu hatta ya arifa sab'ina amran sai ya san abubuwa guda saba'in to in ka san abu saba'in ka auna bai cikin ɗaya daga ciki kana ya cewa wannan ba gaskiya ba ne da haka nan bai so ya zama munkiri ga ma'auni na an bashi sai ya dage ya sau ɗan abuwa guda saba'in in ya ga abin da ya saba to ya musu in ko bai san saba'in din nan ba to in dai har ya ga ya kasa gamsuwa to ya sallama shi ke min ha kaɗan daga cikin saba'in din nan yana da gare ta ma'rifatu istilahihim sanin istilahin sufaye bi tajallin zati ya sun ce a tajalli a zati tajalli na Allah na zati wasu ne tajalli na sura to ka san me suka ne ba wai larabcin ba kawai misalin ne bakaniki yana karkashin mota da aka ta bayarwa sai ya leko ya ce ba ni su ba na sha bakwai kai kuma baka san islahin kanikawa ba sai ka ce ka kwaso su ba na har guda goma sha bakwai in ka mika mai diba ba sha bakwai ce zancen banza sha bakwai na ce ka ta ka kwaso wasu ka kawo in babu ta kila ma ya jehe ka da guda amma in akwai wanda ya san su ba na sha guda ya leko ya ce ba ni sha bakwai su ba na sha bakwai sai ce to sai ya leko wata yar karama ya mika sai sai ya leko aje ce kawo ashirin kawo takwas to haka sufaye suke istilahi ne in ka san me suka bi ko ka sani ba wai ka iya larabci ba in sun ce tajalli zati ko tajalli sulimi suka bi kaji guda kenan ko wa ma huwa zatu wa zatu zati in sun ce azatu to me suka bi in sun ce zatin zati kuma me suka bi wa ma da fatu hadaratil asma was sifat muka san mahalarorin sunayen Allah da halarorin sufofin Allah me suka bi wal farq bainal hadarat sannan ka san bambanci tsakanin halarori da halarar kaza suna su su su hahu tu jabaru tu wala duka dan sun haɗi ka san kowace ka san ciki da waje na wannan halara din wa ma'rifati bainal ahadiyya wal wahidiyya da kuma sanin bambanci tsakanin hadara ahadiyya da hadara wahidiyya na maganar kai sarkin tauhidi to mi a hadara ahadiyya mi a hadara wahidiyya kaga ahadiyya kama a ce tilo tilo wahidiyya kama a ce daya haka akwai bambanci tilo shi kadai yake ba maganar na biyu na uku na hudu amma an ce daya kila a samu na biyu a samu na uku da aka wahid daya ahad ko tilo wa ma bi fati sirri zuhuri wal buduni wal azal wal abad wa alimul ghaib wal kawn wa shahada wa shaw sannan ka sai in sun ce sirrin zuhuri me suka nuhi in sun ce al budun me suka nuhi in sun ce al azal rashin warko me suka nuhi in sun ce al'abad rashin ƙarshe ne suka nufi sannan akwai abin da aka ce ma'alamul gaibi ne suka nufi da shi sannan akwai alamul kauli ne suka nufi da shi sannan akwai alamul shahadati ne suka nufi da shi washau akwai magana a shau in su fi ce a shau mi ya kanu ya kaka ce a shau bege to su gare su begen wa kuma mi abbegen Allah mi abbegen manzo Allah wa ilmin mahiya da sanin ilimin almahiya in suka ce almahiya ne almahiya haƙiƙanin abu to in suka dangana shi ga Allah me suka ne wal huwiya da huwiya zama wa uwa shi abu kaza to ya ce huwiya me shi me bambancin mahiya da huwiya wasu kuri da sanin in sun ce asukun maye me suka ne da maye والمحبة ده محبة ني أس محبة الله ني أجا مزا الله ني أجا باي الله ومن هو الصادق في السكر حتى يسامى sannan kusan wane ne mai gaskiyan maye cikin sha'anin sufanci inda gaske ka yi don aibi shi musama saboda inda gaske yallo suke cikin halara to kaga ya zama gari kullu shi zai amfani kai ne amma ba zai amfani wani ba in mai gaskiya ne cikin hauka kenan ko maye in dai da gaskiya kai to shi gare ba halakakke ba ne amma bai iya tsirar da wani walkadib hatta yu'akhar sannan a san mai ƙarya cikin mayan da ya yi har a riƙe shi da lai'in wannan abu da ya yi wa gairihi da sanin wanda ba shi ba inta to haka suke har guda saba'in to in duk ka san su kuma sani ba na wasa ba kana iya bayani ka fahimtar da wanda bai sani ba cikin kowane ka zama gulbi in ka ga an saba sai ka ce wannan ba gaskiya ba ne shi ma sai ka kawo hujjoji kuma ka gamsar da wanda bai gamsu ba in ka kasa gamsar da shi to sai a yi na bahaushe kowa ya sallar da karatun baki ka bar shi da tashi fahimta ya baka da taka amma in ka iya fahimtar da shi to wannan sai ya dawo ga naka cewa abin nan ba daidai bane a bari na wa qala shaykhul imam wal qudwatul hammam الشيخ سيدي المختار الكنتي رضي الله عنه كما في التزيين يتي وقال قطب الدين الشيرازي رضي الله عنه يتي كسني إعلام كسني أن إنكار العوام على الخواص مسلم جاهلي لكي بنتجم بايم ألا ما لم يسوفاي لا يقدر في مناسبهم bai suka darajojin su kawas don munkiri ya ta zagin wali ya ta aibata abin da ya kai ina ruwan wata da haushin kare karuwa ne da shi to haka tsaya ma ka bata makanka lokaci kenan kamar kai baka gamsu da abin da kake a kai ba in ka gamsu da matsayinka tsakaninka da allah to wani ya zazage ka ba kawai sai ka bai dariya ba sai yan dawa an cewa an ba ci waɗan manga sai ce Allah sarki ta ma mutu haka an huta ba to da za ka waɗa ka su ko kana kana rage ka ita wato ne kai kai ta iska ne kenan an huta da jidali ya ce ba ya suka darajar su kama la ya kadau fi da salatul anbiya da sifatu ba'adin nasu lau fi da sirri wal jununi wa gairi zalika kamar yadda yake danganta annabawa wadda wasu mutane ka yi zuwa ga a ce 'yan sihiri ne ko a ce musu mahaukata ko abin da ba haka ba a ce mawaka ne a ce kaza ne bai suka cikin annabta annabawa to haka suka bai suka ga walittaka wali ta shawar daraja ce da komi قال سهل بن عبد الله التستري كمن رأيتموه يزدري بالأولياء wanda kuka ga yana wulakanta waliyan Allah wani kur mawahibal asfiya yana musun kyaututtuka da baya-bayan da Allah ya matsalka kan baye shi fa'alamu annahu muharibun lillahi wa rasulihi ku sani shi wannan yana yakin Allah da manzon Allah ne kaga man adali waliya kad adan bil harb wanda yake waliyi na saboda ni to ya shirya ashirin nake za mu yaki وقال أبو يزيد رحمه الله يتي إذا أدف القلب الإرادة عن الله idan zuciya ta saba da bijirewa daga barin Allah sai batuhul waqi'atu fi awliya illa to abkawa da cin mutuncin waliyan Allah zai abuce shi duk wanda kaga yana cin mutuncin waliyai to zuciyar tuni ta ba Allah hatta saba ya zama mata jiki inda za a gane sai ya fada ma waliyan Allah tunda bai iya zuwa inda Allah ya ci mutuncin Allah ko da haka sai ya ci mutuncin na Allah tunda Allah bai so a ci mutunci kun tuna ce zamanin wani wali aka yi bari mai tsanani aka yi ta roƙon ruwa da kowace irin hanya Allah bai ga damar ruwa ba sai sarkin garin ko ƙasar ya ce wurin annabin gari ina can sau a yana ibada ya hau ya ce kai ce na hau ce ka faɗa ma Allah kai mun gaji mun gaji mun gaji shi mana ruwa ko ku ya ga abin da zan bai haka ta ya ta ku sai an ji ya ba annabi cikin ɗemuwa sai ubangiji ya ce sabon da sarki ya baka mida ne ya ce a'a Allah ya ce wai sun gaji da farin da roƙoron da aka yi masu rakoko a ga abin da zai yi ya ce to ka tambaye shi kai ka tambaye shi in bai ruwa me zai yi ya tashi ya ce Allah ya ce a tambaye ka in bai ruwa ba sai ni me za ka ya ce a ka faɗa da Allah wani abu ne irin ka na Allah ko zan ta yanka ƙasa ga wallahi sai na gama da sai Allah ya ce me ce ya yi hankuli ruwa za a yi a hakun cike da ruwa faɗa da Allah waya gare ga irin ka suna yake kwashe mana ruwa ce bari a yi ruwa an ke ruwa to da haka dai kaga mutum na fada ma waliyai to da Allah wai ki kai tsaye kuma zuciya ta riga ta saba da ita batun Allah shine sai Allah bayanan da abun wurin cin mutuncin waliyan Allah tun da mai Allah yin waliyan Allah zaman shi na Allah kawai ya kallahi ne ke da zai ba Allah da sai mulki ne rabu da shi ko وقال أبو يزيد أبو يزيد البسطامي لحوم الأولياء مسمومة وعادة الله في مفردهم معلومة yace naman waliyan Allah guba gare ta duk wanda ya faɗa ma waliyan Allah to ya koci nama mai guba zai halaka yace kuma al'ada Allah cikin masu ƙin waliyai sananna ce Allah zai halaka mutum man adraka lisanahu fihim bil dalbi ibtalahu Allah qabla mautihi bi mautil qalbi wanda ya saki baki ne ya saki halshe cikin aibanta waliyan Allah to Allah zai jarrabai kafin ya mutu zai jarrabai da mutuwar zuciya in zuciya ta mutu kaga babu imani to zai rayu halakakke ta ya shiga wuta falle ya hadar ladina yukhalifu an amrihi an tusibar fitina aw yusibar azabun alim waɗannan da ka saba ma al'amarin Allah su ji tsoro kada musiba ta same su ko ko azaba da rafi kaga fitina duniya kenan azabun alim lafiya wa qala shaykh abu abdullah al-qurashi man gatta an waliyyin lillahi azza wa jalla turiba bi sahabin masmumin fi qalbihi walam yamut hatta tafsuda aqidatuhu wanda ya aibanta wani wali ya kishi waliyin Allah azza wa jalla za a halbai da kibiya mai guba ga zuciya ta yi kuma shi abba ya mutuwa sai aƙida ta tsakanin shi da Allah ta lalace zai mutu kafiri ke wa qala al-ghazali rahimahullahu man lam yakul lahu nasibun min ilmi al-qawmi yukhafu alayhi su'ul khatimati duk wanda rabo bai zamo gare ba daga ilimin sufa yace fada musu to ana ji mai tsoron mummunar cikawa shine ya mutu ba imani wa adana nasibin minhu at-tasdiq wa at-taslim li ahli mafi koma bayan ci mafi karancin rabo tsakaninka da sufaye a tasdiqu bihi gaskata abin da sun ka zo ma da shi ko abin da sun ka yi wata salim da miƙa waya ko baka gane ba miƙa waya za ka gane yanzu kwanan ga wani shehin malami wanda aka hangen cewa ba a ma da ya kama shi ko shi wa ɗaya rubuce ya ce an ce ba a taɓa minista mahadacin ƙur'ani ba sai kai to amma kwanan ga ya ce jama'a ga tuka da walwala aka cewa da ban yadda da tasbaha ba ina inkari amma na gano ashe daidai take duka magana ba magana banza duk abubuwan da yake yana inkari ya kayar ta mutane sai yanzu ya gano nassin cewa tasbaha ba bid'a ba ce kuma duk duniyar su an yadda malami ne kuma yana da adalci tun da haƙarantar da rafu da malami ya yi ko maka abulahi gare ka da taɓa shi kuma na ba gani ga abu cewa su suka ce ya kawo musu littafin da ya yi mutunta malamin da ya yi mutunta suna ko lokakata ya kawo bani ƙarshe da ya ce to shi ibrahim kawla hadola a da gaskiya ba malamin da ka kishin sunan mazala irin shi ibrahim kawla ya ce na ta yi rafu da malam ibn taymiya ma ya ni rafu da malam shi ma to ga ibrahim a ce amma in dai kishin sunna ne ba a cin mashi ibrahim radiyallahu ci ko kuka sani ya bido muku wannan jani da kuma gaskiya ba a cin rasul mala da haka nan ku yi hakuri zan karantar da ku shi kuma karantar ta ga to kila albarkar gaskata shehu radiyallahu ya samu haske a zuciya ta ba mamaki tun da hasa hito ya ce musu ga tuka da walwala maganar ta zubaha na gano gaskiya ne suna da suna maimaita comment da da martani da social media suna ta zargi da zagi ne kuma sun manta nasu da haka in ka duba su kan su mankirai ba shugabannin batan suka bi ba dai kowa cikin son zuciya ta kai ille ta dace ta shugaban su ko ya yi su rashin arziki da ran da bai sa masa zuciya su suna bari ashe kaga ba shi aka bi ba son zuciya ce aka bi ka gani to wasu ce bai gane ba ya halaka sai ne an ka mine ne mine ma to yi tun inda muka hito shi tun sun da aka tasba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da suna yi da kwallon da bilo wasu na yi da saukowa wasu na yi da mi domin kawai laifin mu an zura ga zare shi ɗaya laifin tun da ko abu hurara tana da yan cikati wanda ya kasa kwallon da bilo yana tasbi duk wanda yake marzimcin askaru to in dai ya lizimci adadi shi ko sai ya yi tasba saboda hankalin shi zai dunga tunanin ya manta amma in ka san gashi ka san nan ɗari ne da ka fara ka fara in ka kai nan ka san ka yi ɗari ko in ma dubu za ka yi ga ɗan ƙida in ka yi ɗari sai ka ja in ka jan yawan guda goma to ka yi dubu to amma in ba kai ba ko ko shirme yanzu ka tsira mutum cikinsu wanda ka salati goma istighfari goma lalata goma dole dole kullum nawa ne cikinsu ƙila wani sai ga zanen suna ma sun hana dan ra'ayar salati goma ga annabi ko ko in an gama sallah ce wani da babbar riga ta cijo kamili an yi sallar juma'a yana kusa ga liman sai liman ya ce salati goma ga annabi sai zaro bulala ya ce ɗari wallahi ɗari annabi aka salati goma ɗari ce ɗari ya ce salati goma ɗari ga annabi ya ce salati ɗari ga annabi ce wannan ka annabi za ku salati goma a shi bai za ka ashe rika tasbaha dole ne ga mai askaru adadi to wai sai yanzu shi shehin malami sai yanzu ya gano tasbaha ashe ba mai da abinci kamar wani nan garin shi ko aka yi shi suna karatun al'adabul mufrad sai ya samu asar wani sahabi na cewa ya tara yan uwa ne sahabbai da aka yi mai haihuwa ranar suna ya tara su ya ce suwa ɗa ne addu'a kowa ya addu'a ya ce to ni ma zai yi kurika cewa amin ya mai addu'a mai yawa ya ce har yanzu ina ganin tasirin addu'a ya ce mutu wannan shi ne addu'a zanen suna yau ashe ba bida'a ba ne damun ta cewa bida'a ne ni ban taɓa ganin wannan asar wani ya ce a karamakan lahu ni wannan ban fahimta ba gaskiya ce kai kakai mu rashin kunya waya aza ku a wannan hanyar ba mu ba ban ga wannan ba wallahi da haka wanda a taslimi shi ne ka miƙa wuya ga masu shi kai ba ka aiki da shi amma dai ka da gaskiya ne shi ke wakala aidan kuma yace inna man qada al abdal fi atraf al ard wa tataru ana yin jamhur al abdal cikin waliyai sun yanku cikin ƙawayen ƙasa ba su zama binni suna ƙauye kuma ko sun zanna binnin su su koma can su ɓoye kansu sun koyo ga barin idanun jamhurin mutane la'annahum la yudiquna an-nazar ila ulama al-waqti saboda su ba su iya ma duba da kallon malaman lokaci malamai waɗanda ka bin son zuciya amawa da sarakuna musamman su an malamai su kuma sun san ba daidai suke ba kun ba su da shiryar da su to sai su bace cikin mutane ba a san su ba sai in ka taɓa su sai martaba ta yi aikinta a kanka li'annahum indahum dan malaman zamani wurin su su abdalu jahiluna billahi majahilta ne ba san Allah ba wahum inda an fusim amma su malaman nan ga kansu da wawaye irin su ulama su an malamai fara'ul irada an jahilina min akhlaqil mu'minin imtisalan da qawli ta'ala wa a'rid an jahilin sai suka ga abin da ya yi su hita batunsu su hita batun jahilai kuma hita batun jahilai ɗabi'a ce daga ɗabi'an muminai don kama horon allah da allah ka cewa wa a'arid an jahil hita batun jahilai wala tumari jahilan ta ta'aba wa ma alayka gayyu fa tuta ba kar ka tsaya jayaya da jahili sai ka wahala saboda jayaya ga wanda ya sani ya kai ya ce ito na yadda amma na bai san daidai ba sai ku bata rayuwar korin gaddama ya ce kun ba a yi koka annabin shi balle a zarge ka dami da bai shirya ba ya tabbatun shi kawai wanda karan nawawi annahu ya harumu ala kulli aqilin an yusi azannahu bi awliya illahi ta'ala imam nawawi yace haramun ne ga duk mai hankali ya muna da zato ga waliyan Allah ta'ala بل يجب عليه تاويل أقوالهم وأفعالهم ما لم يلحق بهم ويشرب من مشاربهم abin da waje ba gare shi ya waje ba gare ya tawilin zantuttukansu ce kila kaza ne kila kaza ne yana yiwa kaza ne in bai gace yana yiwa ni dai ne ban gane ba da zancensu da aikinsu matuƙar bai riske su ba bai sha inda suka sha ba Tana talabati